الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na ashirin ga watan jimadar ula jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan sha biyu shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne na babban malami imam albarbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 76 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna a ƙarƙashin gaba ta 98 inda malai yake cewa ka sani lallai malamai ma'abota ilimi ba su gushe ba suna mai da martani da yin raddi ga wannan ɓatacciyar ƙungiya ta jahamiya har zuwa lokacin kalifancin banil abbas lokacin da ainihin wato aka samu wani daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan daula wato al-ma'amun wanda muka ce shine kalifan abbasiya na bakwai wanda sunansa abu abul abbas abdullah wanda aka fi sani da al-ma'amun ibn haruna rashid to zuwa lokacinsa ne aka samu wannan gurɓatacciyar aƙida da wannan ɓatacciyar ƙungiya ta jahamiya ta samu ainihin wato goyon bayan gwamnati ta shi ma'amun wanda a nan suka yi iya abin da suka yi kamar yadda mun karanta darasin da ya gabata to a nan ne aka wayi gari ruwaibida kamar yadda annabi ya faɗe su a hadisi aka samu ruwaibida sun fara tsoma baki cikin al'amarin jama'a ruwaibida su ne waɗanda suke marasa wato ilimi ko kuma kace tarkace waɗanda ba su da wani ainihin wato ahaliya ko cancantar yin magana a madadin mutane ko kuma da sunan ilimi suka wa aka wayi gari suka fara sukar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi riko da kiyasi da ra'ayi kuma suka dinga kafurta duk wanda ya saba musu akan wannan gurbatacciyar aqida ta jahamiyanci wannan kusan a kansa muka yi ta ainihin wato tattaunawa a gaba ta gaba kuma malam yake cewa fa da khalafi qaulihimul jahil aka wayi gari jahilai su ma sun fara tsoma baki cikin al'amuran malamai wal mugaffal da kuma dibgi ko dubgaggu waɗanda suke gafalallo waɗanda ba su da ilimi har aka wayi gari ainihin wato suka kafirta ta inda su ba su ma san sun kafirta ba wannan ya sa al'umman musulmi kuma ta halaka ta fuskoki daban-daban ta kafurta ta fuskoki daban-daban wata ta zama zindikiya ta wata fuskar wasu suka ɓaɓɓace ta wasu fuskokin aka samu rarrabuwar kai bidu'o'i su ma suka ɓarko kai suka ɓarko ta kowace fuska sai fa wanda ya tsaya akan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi kuma ainihin wato ya tsaya kan abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suke kai bai take su ba ballantana ya wuce su ya yadda abin da ya ishe su ya ishe shi abin da ya yalwaci annabi da sahabbai shi ma ya yalwace shi bai taba kwaɗayin barin tafarkinsu ba ko mazahabinsu ya san cewa su ne suke kan musulunci ingantacce su suke kan imani ingantacce a ƙarƙashin haka ya yi koyi da su a addininsa sai ya huta wannan duk mun tattauna a darasin da ainihin wato ya gabata da kuma sharhin da babban malami fauzanul fauzan ya yi kusan shi za mu tashi a kansa insha Allah ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala ya ce fada khalafi ƙaulihimul jahil wal mugaffal wallazi la ilma lahu imam al-barbahari ya ce fada khalafi ƙaulihim sai aka wayi gari wato aljahilu jahili wal mugaffal daga falalle dubgagge sun fara tsoma baki da sanya baki cikin al'amarin malamai ko harkar ilimi wallazi la ilma lahu wanda ba shi da ilimi ai if in fataha babu li kulli man habba wa dabba to daga wannan lokacin ne na mamun lokacin da da an san malamai su wakilci addini su kuma yi magana a madadin addini to daga lokacin ainihin wato da aka zamto al'amura sun rikirkice to shine sai aka fara samun ainihin wato wanda ba shi da cancantar ya yi magana da sunan ilimi yana magana da sunan ilimi in fataha albaba to daga nan ne sai kofa ta buɗe likulli man habba wa dabba ga dukkan kowane kare da doki ina fata an gane kowane kare da doki ma yana da ta cewa ya takallamu ne sai suka fara tsoma baki fi masailil ilmi cikin masaloli na ilimi a madadin da wancan lokacin ana zaune lafiya in dai harkar addini ce malamai aka san su da ita harkar ilimi a baro masu ita to sai kuma aka wayi gari kullu wato kullu man habba wa dabba ma'ana kowane irin mutum kowane irin ainihin wato mutum yana iya tsoma baki yayi magana cikin matsalolin ilimi wal'ada kama ta'lamuna bi sababi hadhihi al-fada'iyat mala yace musamman a wannan zamani namu ko wannan lokaci kamar yadda kuka sani ta dalilin wayannan kafofi na ainihin wato satellite ko kafofin sada zumunta na zamani to anan dama akwai wanda sun riga sun zama shehunan malamai sosai amma fa shehunan malamai a social media na fata an gane saboda lokaci ne wanda an bude facebook an bude twitter an bude wane ne an bude gasu nan dai iya wato kala-kala daban-daban da haka wani kawai a nan ya zama malami babu wanda ya san shi bai san ba a san lokacin da ya karatu ba su waye malaman su duk ba a da masaniya amma dai duk lokacin da kai ka zama ma'abocin bibiyar social media to za ka ganshi yana bada fatawa za ka ganshi yana magana da sunan ilimi yana ɗauko matsaloli manya-manya malaman da kuma aka san su da ilimi yana kushe su yana aibata su yana bid'antar da su da sauran abubuwa irin waɗanda su ma muna nan muna fama da irin waɗannan fitintunan a wannan lokacin da muke ciki sanadiyar alfada'iyat waɗannan ainihin wato ko dai ka ce alfada'iyat wato abinan satellite ko kuma alfada'iyat zai iya karɓar har social media wa hadhal kalamu wal fawda al ilmiya sai aka waye gari irin waɗannan surutan da kake ji wal fawda ilmiya da kuma wato hayaniya da sunan ilimi sara sai ya zamto hattal awam har waɗanda suke amawa gama garin mutane waɗanda ba su da ilimi ya takallamu na za ka ji suna magana fi masailil ilmi a cikin matsalolin ilimi wayu shakkiku na fiha kuma suna jefa wa mutane shakku cikin abin da yake tabbatacce a addini wayu shakkiku na fil ahkamin shari'iyya suna jefa wa sauran mutanen da ba masu ilimi ba shakku cikin hukunce-hukuncen shari'a wa yi shakkiku na fi fatawal a imma suna jefa kokonto da shakku cikin fatawoyin manya-manyan malaman musulunci a ɗauko malam wani a ce fatawoyinsa ba daidai ba ne ko kuskure yake ko ɗan bida'a ne ko manhajinsa ba na salafi ba ne ba kan salaf yake haka za ka dinga ji malamin da ka yadda da shi kake karɓar addini a tattare da shi kake jin ɗuriyarsa a duniyar ka ta yau za ka dinga jin yanzu a irin wannan an fito an yi kace-kace da shi an nuna ba malami ba ne an nuna cewa fatawoyinsa ba daidai ba ne da sauransu wannan kuma saboda wani dandali ne wanda kowa yana iya shiga ya bude shafi ya bude feji ya yi rubuce-rubuce ya yi abin da zai faɗa ya yi posting in kuma ya yi posting shi kenan za ga kuma ainihin wato masu bi suna tabi a nan yake ta jefa wa mutane kokonto game da addini yana jefa wa mutane kokonto game da hukunce-hukuncen shari'a yana kuma sanya shakku da kokonto game da manyan malaman musulunci masu ba da fatawa wa kama sabaka kaman yanda bayani ya gabata annahum kaffaru man khalafahum su fa wayannan jahamiya din an kai matakin da suka kafurta duk wanda ya saba musu ko ka zama bajahame ko ka zama kafiri za kuma zai malam zai dan kawo wasu daga cikin irin aqidin jahamiyanci din nan shi yasa da yawa wasu malaman ma sun kafurta wannan aqidar ta jahamiyanci ina fata an gane annahum kaffaru sai kuma aka waye gari su da ake su da suka cancanci kaulasan din wai kuma su ne da kaulasan a hannu suke raba wa mutane ma'ana su sai suka mazamto suna kafirta duk wanda ya saba musu hatta innahum kaffarul a'imma as-sabiqin kai fa sufa har sai da suka dinga kafirta manyan malaman musulunci waɗanda suka gabata wajahhaluhum suka jahiltar da su suka ce ba malamai bane kuma har yanzu zaka samu irin wannan masu wannan rudin ya fito a social media ya ce wani ba malami bane shi ba shi da ka rasa a wani ma'auni da wani mizani yake amfani da shi wajen jinjina mutum ya malantar da shi ko kuma ya jahilantar da shi bal shi karan kansa in ka sa shi a sikelin adalci ba inda zai fada sai a rukunin jahilai amma wai shine kuma ya sa rigan malamai social media tunda yana da yancin ya faɗa abin da yake so a social media a nan ya zama malami a nan kuma yake yada duk abin da yake yadawa kuma a nan yake nuna cewa malam wani ba daidai ba malam wani akan kuskure yake malam wani shi kuma dan bid'a ne malam wani kaza da sauransu wanda duk zaka dinga ji in kana bin bibiyar irin waɗannan hatta inna ba'dahum yaqul har ma an samu wani daga cikin su yana cewa ana insanun wa ahmad bin hanbal insan da an yi magana ku dinga cewa wani Ahmad bin Hanbal Imam Malik Imam waye Imam Malik mutum ne ni ma mutum ne ka ji mutum yana faɗin haka Imam Ahmad Ahmad bin Hanbal ai mutum ne ni ma mutum ne Shafi'i mutum ne ni ma mutum ne nahnu rijalun wa hum rijal su mazaje ne mu ma mazaje ne zaka ji mutum yana faɗin haka kuma har a yau zaka dinga jin irin wannan hayaniyar wanda tun tasowarka tun zaka ji zaka ji wa'annan malaman duniyar musulunci ta sallama musu an yadda da ilimin su an yadda da nagartar su an yadda da tsoron Allah su an yadda ilimin su na Allah ne amma kana iya samun wani a yau yana condemning din Imam Malik ko yana condemning din Imam Shafi ko Imam Ahmad ko Imam Abu Hanifa da sauran manya-manyan malaman musulunci da haka ka dinga jin yana cewa wani mutum ne shi ma mutum ne ko su mutane ne mu ma mutane ne wa maliku rajulun wa ana rajulun yace malikun nan mutum ne ni ma mutum ne wa salabihimul halu ila hadha wannan halin fa ya kai su har zuwa wannan matakin ba wai malaman ka na zamani ma da kake rayuwa tare da su wayannan dama a in dai har wayancan ba su kai ba an tattake su dan kaji wani malami na yau an bi ta kansa shi ma an ce kaza kaza ba za ka yi mamaki ba wa'incan nagartattun na farko su ma ba su kai labari ba nan mun sha tattauna a nan ba ma su ba sahabbai ma an kyale su ba kyale su ba tun da aka bi kan sahabbai aka biyo kan tabi'ai to kuma kaga duk wani wanda kake sa ran za a daga masa kafa ai bai kai sahabban annabi ba to su kansu ba a daga musu kafa ba an faɗa maganganu marasa kyau a kansu to wani irin yanayi ne ake ciki karatu ne kawai zai yi magani kuma shi ma karatun ya zama to tsaftatacce ingantacce sahihi wa annahu la mizata li qawli al-a'imma har aka waye gari babu wata martaba da daraja ga maganar wani malami cikin malaman musulunci kuma yana daga cikin illar da yahuda suka yi wannan addinin a ga ba wani malami wanda yake da maganarsa take da daraja ko take da kima shi yasa sai a biyo ta kan wayancan in har wayancan ba su kai labari ba to dan na zamanin ka ba su kai labari ba ba za ka yi mamaki ba qawluhu hatta kafaru min haythu la ya'lamun fadin sa da yake cewa har suka kafirta ta inda ma ba su sani ba kafaru min haythu la ya'lamun li'anna al-insana qad yaqulu maqalatan kufriya domin akan waye gari mutun ya faɗi wata magana wadda fadin ta kafirci ne wa huwa la yadri shi bai ma sani ba annaha kufriya cewa wannan maganar da yake kafirci ce bi sababi jahalihi duk ba dan komai ba sai saboda jahilcin sa fa huwa yaqulu al-kufr yana fadar kafirci wa yurawwijuhu yana yada kafirci wa huwa la ya'lamu annahu kufrun bai ma san wannan abun kafirci bane bi sababi annahu tadakhala fi shay'in ba komai ne ya ja haka ba saboda ya kutsa kai cikin abin da la yuhsinuhu bai kware akan sa ba harkar ilimi bai kware akan ta ba sana'ar sa bace sai yazo ya kutsa kai sai ya danna a ciki kuma sai ya malantar da kansa ya shehuntar da kansa ya kuma zama mufti na fata an gane fal khataru azimun hadarin babba ne hadarin yana da girma alaihi akan sa wa alal umma kuma hadarin akwai girma ga al'umma a wayi gari irin waɗannan su ne kuma za su zama malamai su kuma wayanda suke malaman kaga dai maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zamani zai zo za a samu ruwaibida to ana ciki mai gaskiya ya zama mai ƙarya mai ƙarya ya zama shine mai gaskiya malami ya zama shine jahili jahili kuma ya zama shine malami an samu ruwaibida suna magana to shi sa malai yake cewa mana fal khataru azimun alai dan haka wannan mutum da yake shiga rigar malanta kuma ba malami bane ba shi da ilimi kuma yana ganin aibi da kuma illar illar waɗanda suka gabace shi cikin manyan malaman musulunci to ko shakka babu wannan matafiya tasa tana da hatsari a kansa kuma tana da hatsari ga sauran al'umma idh law iktasara al-khataru alayhi domin da hadarin zai takaitu iyakansa lakana akhaf to da da sauki inda hadarin irin waɗannan za su takaita iyakansu to da da sauki walakin al mushkilata anna hadha yantashiru fil umma sai dai inda matsalar take irin wannan hayaniyar yaduwa take cikin al'umma kamar wutar jeji yaduwa take da an ji wani mai sabon wani tunani ya zo yana nuna waɗanda suka gabace shi duk ba su iya ba sai kuma ga mutane sun kewaye shi ana sa ran shi ya iya kenan tun na farkon dai ya rushe sai ya ce ba daidai suke tafiya ba ba malamai bane ba kaza bane shi yanzu kuma sai ga mutane an kewaye shi saboda ya zo da saboda in mutum yana so ya daukaka yana so a ji shi to khalif tu'rab sai mutum ya saba dan a san shi wannan ka'ida ce ta wato laraba suna da irin wannan khalif tu'rab suna da kamar karin magana ne kana so a san ka to saba wa yanda mutane suke tafiya yanzu nan za a gane mutum a ga mutum hularsa ya koma ya mai da ita kafa kuma takalmin ya mai da shi ka ya yi fice a haka za a gani khalif ta orab yanzu da aka dinga jin ana wani mai yawo maimakon hular sai ganta aka a hular ita yake tattakewa kuma takalmin za a gan shi aka kaga dai wannan alama ce ta kai ya tabu to amma kuma wannan zai zamanto ya yi fice da wannan saboda ya saba yanda sauran mutane suke tafiya sauran mutane hularsu tana kai takalmin su yana kafa ina fata an gane to shine ma'ana khalif ta orab قوله فهلكت الأمة من وجوه وكفر من وجوه ذاك الأمة سيتهلك توتا فسكا تكما كافرت توتا فسكا يعني لبسوا على الأمة ما أنا سركر كتاو الأمة للسافي har ka waye gari ka ji mutum yana tashi ya rasa magana wani malami zai dauka wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza duk su kansu malaman nan su suke raba kan mutane su suke zuwa da mutane ka ji mutum yana faɗin haka kaga an yi nasara a kansa a waye gari ka dinga ganin malamai su ne ma matsalar sun zo wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to ire-iren waɗannan ruwai bida ɗin duk su ne zo su hargitsa wa mutane lissafi wa adkhalu alaihimul khalala su yi kokarin shigar da ainihin wato khalal gibi a cikin al'umma hatta inna minhum man ya'khudhu al-aqwal al-kufriyya har a sa'awayi gari wani daga cikin su yana yana riko da maganganu waɗanda suke na kafirci wa yaqulu hadhihi al-aqwalu ya ce waɗannan maganganun ulama wato hadi a kawalu ulama in ya ce irin wannan su ne maganganun malamai mutum kaji ya faɗi maganar da malamai sun ce yin ta kafirci ne amma kuma ya zo ya dinga cewa wannan magana ita ce maganganun da manyan malamai suke kai kama ya na an ƙaulil jaham wal mu'tazila kamar yadda zaka dinga jin suna faɗa game da aƙidar jahamiyanci da mu'tazilanci hadhihi aqwalu ulama kaji kaji suna cewa wa'annan ai shine maganganun malamai a ce alkur'ani halitta ne kuma a ce shine maganar manyan malamai a ce sallar jam'i ba wajibi ba ce sallar juma'a da sallar idi duk ba sai kai ba kai in ka so ma kakka yi sallah kawai ka yarda akwai Allah shikenan kawai wanda ya ishe ka kuma a ce wannan ita ce magan aqidar manyan malamai hatta innahum katabu fi suhuf har aka wayi gari sun yi rubuce-rubuce cikin takaddu yaquluna lil ulama innakum antum tahajizuna al-haqqa lakum har ma ka dinga jin an wayi gari a rubuce rubucen su a takaddu suna cewa malamai innakum antum tahajizuna al-haqq ai ku ne waɗanda ainihin wato kuke hana gaskiya antum wato innakum antum tahajizuna al-haqq lakum gaskiyar da take tare da ku kuke hanawa kuna boye gaskiya wato hudiruna aqwal al-a'imma kuna bata maganganun manyan malamai مثل ابن سينا كما إرنس ابن سينا وابن عربي ده ابن عربي والجهم بن صفوان ده babban malami wa jahan bin safwan wai shi ma malami ne manyan malaman waɗanda suke na gaskiya wai su ake aibatawa wai suna ɓata addini suna barin maganga suna ɓata maganganun manyan malamai irin su ibnu sina irin su ibnu arabi irin su jahan bin safwan wa haula'il ulama lahum qimatuhum wai wa'annan malaman suna da martaba da mutunci da kima a wajen su qawluhu wa tazandaqat min wujuhin wa dhallat min wujuhin wa tafarraqat wa ibtada'at min wujuhin a waye gari al'umma ta zama zindikiya ta wata fuska bata ma sani ba al'umma ta ɓace ba ta san ta ɓace ba ta wata fuska sannan al'umma ta samu rarrabuwar kai a madadin dunkulewa wabtada'at kuma al'umma ta koma yar bid'a min wujuhin ta wasu fuskokin kullu hadhihi al-afat duk waɗannan illolin bi sababi tadakhulil juhal ba komai ne ya kawo addini waɗannan matsaltsalin ba sai shigar jahilai fi masailil ilmi cikin matsalolin ilimi idan jahili ya shigo cikin matsalar addini to ta'adin da zai yi ba ɗan kankani ba ne kuma illar da zai yi tana da yawa saboda akwai waɗanda su kuma suna ganin sa malami ne musamman a waye gari ya bayyana a inda babu karatu ya zo da gaza babba kuma a rungume shi a rike ana ganin babban malami ne ya zo da ilimi ya zo da addini wa qillatil khawfi min Allah ga kuma karancin tsoron Allah subhanahu wataala lamma qalla khawfuhum min Allah lokacin da irin waɗannan masu da'awar malanta din tsoron su ga Allah ya karanta fi hadhihi al-umur cikin waɗannan al'amura wa li hadha yaqulu ba'du salaf dan haka ne wani cikin magabata yake cewa qalla wara'uhum tsantsenin su ne yayi karanci fata kallamu shi sa suka yi ta surutu a ƙa'ida idan mutum yana da tsantseni ko maganganun na daidai ne yakan yi ƙoƙari ya takaita su don kada kuma a samu tuntuɓan harshe da yawa a cikin maganganunsa to ina ga wanda ya zamto ma maganganun da zai yi na ɓatanci ne ga addini maganganun da zai yi na rusa addini ne na cin mutuncin malaman musulunci to da haka ƙalla wara'uhum tsantseni da taka tsantsan ɗinsu ne ya yi ƙaranci fata kallamu wannan yasa suka saki baki suna ta magana amma alladhi yakhafu Allah azza wa jal amma duk wanda yake tsoron Allah mai girma da daukaka fa innahu la yadkhulu fi shay'in to baya yadda ya sa kansa cikin wani abu illa wa huwa yuhsinuhu sai in ya kware a kansa duk wanda yake tsoron Allah ko fata wannan in bai san amsa ba sahihiya ba zai bayar ba shi yasa sai ka tambayi babban malami ya ce wallahu ta'ala a'lam bai sani ba kasancewarsa bai sani ba ko da kai za ka fahimci kamar karancin ilimi ne zai ce maka bai sani ba sabida wara tsantseni duk mutumin da yake tsoron Allah to ba zai shiga harkar da ba tasa ba ba zai shiga cikin inda bai kware ba ka bar malamai a inda suke ƙwararru su fito wa mutane da haƙiƙanin addini na gaskiya su haskawa al'umma kai ko dai ka koma kai ma kai karatu in kana da sha'awar ka biyo layinsu sai ka biyo wata rana amma ɗage ba naka ba ne in kuma baka da lokacin da za ka bayar ka sha karatu sosai ka gane addini ka fito kai ma ka ba da gudunmawa ka tafiya ka kai harkar ka ta neman abinci shikenan kawai in malamai suna bayani kai ma ka zo ka kasa kunne ka tsitsinci abin da za ka tsitsinta wanda zai amfane ka duniya da lahira amma ka yi rikide kawai ba a san yaushe kai karatu ba kuma ka dinga magana wato ka dinga magana da sunan addini ina hujjar ka babu ba ka da aya ba hadisi kuma a hakan ka zamto ka yi kicin kicin cikin harkar addini wannan yana daga cikin abinda ainihin wato malai ke ta jan hankali a kansa la yadkhulu fi shay'in wa huwa la yuhsinu kada mutun ya shigar ya shiga cikin wani al'amari da bai kware ba a cikin sa walaysa min ahlihi bal ma baya daga cikin ahalin abin khususan umur ad-din musamman al'amuran addini satin da ya wuce mun bada misali kaga duk harkar lafiya sai a je wajen likita duk wanda yake so ya samu waraka to akwai waɗanda sun kware a harkar lafiya su ma a harkar lafiya ba bangare bangare ne in kana fama da ciwon ido akwai likitan ido in kana fama da ciwon ainihin wato a wuya ko kuma abin da ya shafi ido hanci kunne sai a ce ma akwai likitan A&T ko idan idan idan idan mutum yana fama da ainihin wato larurar da ta shafi kwakwalwa akwai wannan likitan in abin ya shafi ciki akwai akwai likitan kashi akwai likitan kaza su kansu in ka zo wajen wanda ba bangaren sa ba sai dai rufarin din kai ce ka je ka gawa ne saboda kar a samu shirme saboda kada garin neman gira a rasa ido harkar da bai kware ba ya nuna shi ai likita ne bari yayi magana akai ko ya gaya maka abu kaza kila a samu salwantar rai shi yasa har malamai suka ce duk wanda ya shiga harkar likitanci bai kware ba in aka mutu sai ya biya sai ya biya ba zai fida ba bai kware ba a fida ba zai kaza ba bai kware ba to wannan rasa rai za a yi wancan kuwa rasa duniya da lahira za a yi haka wancan ya fi haɗari wannan ƙarƙarin abin da za a yi shine a ce an rasa ran wani amma wannan addinin mutane da imaninsu da Allah wannan shine zai samu matsala to duk al'amarin da zai shafi al'amarin addinin mutane ya kamata a bashi muhimmanci da kulawa qawluhu illa man thabata ala qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa amri ashabi to babu wanda zai kubuta babu wanda zai tsira sai fa wanda ya tabbata akan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umarnin manzon Allah da umarnin sahabbansa walam yatakhatta ahadan minhum bi take ɗaya daga cikin su ya wuce ba lam yaslam min hadhihi al-afat wai babu wanda zai kubuta daga waɗannan cututtuka cututtukan zindiƙanci bata rarrabuwar kai kafirci babu wanda zai iya kubuta daga waɗannan cututtukan alkufur kafirci wazzaig da karkacewa waddalal da bata walin hirab da bauɗewa daga kan hanya wadda'adi da kuma rigingimu wattaqatu'i da yankewa illa man tamassaka bima alaihi rasulullah sai fa wanda ya riko da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai wa ashabuhu da sahabbansa duk mutumin da yake so ya rayu cikin salama to yayi riko da abin da annabi yake kai da sahabbansa kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasataftariqu ummati ala 73 firqa al'umman nan tawa za ta rabu kashi 73 annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma duk al'ummarsa ce kowa yana kilemin yana cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah da kansa kan yaba duniya ya ce al'umman nan tawa masu kiran kansu musulmi za su karkasu gida ɗaiɗai har saba'in da uku kullu hafin nar manzo Allah ce dukkansu ‘yan wuta ne illa wahidatan sai kwaya ɗaya tak mun karanta wannan hadisin a baya qalu man hiya ya rasulullah suka ce wacce ce kwaya ɗayan ya ma'aikin Allah qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi shine wanda ya tsaya kai da fata akan abin da nake kai da ni da sahabbaina duk addinin da ba manzan Allah ba sahabban manzan Allah wallahi ka guje shi duk aqidar da ba manzan Allah a cikin ta duk aqidar da ba Abubakar da Umar da Uthman da sauran sahabbai wallahi alazim bata ce ka guje ta bata ce ka guje ta duk addinin da ba a ganin mutuncin manzan Allah ba a yadda ya jagoranci al'umma a addinance ba ba a yadda shi ne annabin ƙarshe da Allah ya aiko ba ba a yadda cewa duk wanda yake so ya bi Allah ya bauta wa Allah daidai sai ya bi ta ofishin manzan Allah ba duk wanda bai yadda ya karɓi addini ta hannun almajiran da manzan Allah ya karanta su ne sahabbai ba to wallah ya bata duk abin da yake ganin ya kama wallah ya bata ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya gaya ma duk wata kungiya da zaka bi wuta za ta kai ka sai kungiyar annabi da sahabbai ita kadai ce mai cin ita kadai za ta kai mutum aljanna amma duk wata kungiya kowane ne yake shugabanta ta komai tsoron Allah za komai ilimin sa in ba ta farkin manzon Allah yake kai ba batacce ne kuma duk waɗanda suke bin sa wuta za su haka annabi ya faɗa da aka saki kowa ka kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addini in manzan Allah ya yi shi sahabbansa sun yi rike shi duk abin da annabi bai ba da sunan addini sahabban nan nasu ba su yi ba wallahi ka guje shi ko daga wajen wa yake kowane ne yake jagoranta wannan addinin ka bashi qawluhu wa wasi'ahu ma wasi'ahum wa huwa al-kitabu was-sunnah sannan ba wanda zai kubuta sai wanda abinda ya yalwaci annabi da sahabbai shi ma ya yalwace shi abinda a addinance ya ishi annabi ya yalwaci annabi ya yalwaci sahabbansa shi ma yana ganin wannan abin ya ishe shi ya yalwace shi to shi kaɗai ya huta ba ku abinda ya yalwaci annabi da sahabbai sai alkur'ani da sunna wa huwa alkitabu was sunna wa ma alaihi salafus salih da kuma abinda magabata na kwarai suke kai min sahabati wat tabi'in daga sahabbai da tabi'ai wal qurunil mufaddala da karnukan nan masu falala guda uku wala imma da manyan malaman musulunci da kake jin su lakinnal mushkila fil ladhi yaqulu hum rijalun wa nahnu rijalun wa laysa li kalamihim mizatun ala kalamina inda matsala take to matsala tana karkashin tana tare da wanda yake cewa sahabban nan mutane ne muwa mutane ne tabi'an nan mutane ne muwa mutane ne yanda suke da fahimta mu ma zamu iya fahimtar addini wanda duk kaje yana cewa su maliku din nan su imamu shafi'i su da sauran manyan malaman musulunci manyan malaman hadisi kaje ya ce su mutane ne za su iya gane addini mu ma mutane ne mu ma zamu iya gane addini to duk wanda ya ce ma zai gane addini bayan da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'una suka gane addini ba to ƙarya ne ba wanda ya kai su gane addini daidai abinda bai zama addini a zamaninsu ba har duniya ta nade ba zai zama addini ba kowaye kuma ya zo da wannan addinin duk abinda annabi da sahabbansa da tabi'ai ba su yi shi ba a matsayin addini ba zai taba zama addini ba har duniya ta nade amin amin وهو الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة لكن المشكلة سيدي إند مسألة تكي في الذي يقول مسألة تنا وجن وند هم يقولون وأن سكي هم رجال ونحن رجال سو متانين مو متانين وليس لكلامهم ميزة على كلامنا zancen su ba shi da wani fifiko da wata daraja akan zancen mu mutum ya ce zancen sa bai bai da bambanci da nasa mutum ya ce zancen tabi'ai ba shi da maraba da nasa mutum ya ce maganganun manyan malaman musulunci ba shi da wani fifiko da nasa shi a yau da yake rayuwa 2022 قوله وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح كما قال تعالى babu wanda ya huta yake kan tafarki daidai sai wanda ya gano annahum annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban nan da tabi'ai da a'immatul islam kanu alal islami sahih sun kasance suna kan wato ingantaccen addini sannan wal imani sahih suna kan imani ingantacce kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa haka was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون الله تعالى ce waɗanda suka riga shiga musuluncin nan na farko min almuhajirin daga waɗanda suka yi hijira daga makka suka koma madina wal ansar da mutanen madina da suka karɓi bakuncin waɗanda suka yi hijira walladhina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa Allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi qala alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin na hore ku ku rike sunnata al'amuran sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo a waye gari wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a dinga maye gurbinta da kishiyata to in an samu kai cikin irin wannan lokacin ku kankame sunnata in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatul khulafa'ir rashidin ku yi riko da sunnar kalifofi na shiryayyu almahadiyyina masu shiryarwa min ba'adi a bayana fallazi yuridu najata dan haka duk wanda yake so ya shiga jirgin fito duk wanda yake son ya tsira fa hadha dariquha wannan ita ce hanyar tsira kaga can Allah ya ce wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar sahabbai ne sannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin to duk wanda yake son tsira da kubuta duniya da lahira to ga hanyar tsira wallazi la yuridu najata wanda kuma baya son tsira baya son ya kubuta falahu makhtara li nafsi yana da damar ya zaba wa kansa abin da yake ganin yayi daidai da shi amma in dai addini ne wanda zaka tsira in ka bi shi ka shiga aljanna ranar tashin alkiyama to sai ka bi addinin manzan Allah da sahabbai babu wani shortcut ba wani addini ba wani tafarki da zai kai ka aljanna sai wannan walaysa dararu alaihi wahda amma mutum in baya son wannan yana ganin ba sai ya bi manzon Allah ba zai haɗu da Allah lafiya yana ganin ba shi da matsala in bai bi annabi ba yana ganin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ita zai shiga aljanna to ga hanya nan yana da damar ya zaba wa kansa abin da yake ganin zai zaba wa kansa walaysa ad-dararu alaihi wahda sai dai cutarwar ba za ta takaitu a kansa shi kadai ba bal innahu yatahammalu athaman nasi ma ithmi sai dai zai dauki dakon zai dauki dakon zinubai na sauran mutane a haɗa masa tare da nasa zunubin ma'ana duk waɗanda ya ja akan tafarkin da ba na manzan Allah ba sallahu alaihi wasallam duk waɗanda ya jagoranta da sunan addini amma ya tafi da su ba a tafiya ba a matafiya irin ta annabi da sahabbai ba to wallahi zai zo da laftun kaya ranar tashin alkiyama ga nasa laftun ga laftun mutanen da ya batar ya ja su akan tafarkin da ba na manzan Allah ba sallahu alaihi wasallam qala ta'ala ubangiji ta'ala ce liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yaziruna Allah ta'ala ce liyahmilu awzarahum dan su dauki laftu na kayan zunubansu kamilatan cikakken laftu yawmal qiyamata ranar alkiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum da kuma laftun kayan laifin waɗanda suka batar bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba Allah ta'ala ce ala ku saurara sa'a ma ya zuruna kai abinda suka ɗauka na laftun kaya ya munana duk wanda mutum ya yi sanadiyar batansa da rashin gane addininsa daidai wallahi zai ɗauko nasa kayan da kuma kayan wanda ya batar addinin nan amana ce ka ba wa mutane shi yanda ya zo daga Allah ba gadin gidanku ba ne balle ka zaɓi wanda kake so ko kuma ka yi shi yadda ka ga dama addini ne daga Allah da Allah ta'ala ya aiko shi ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ka isar da shi kamar yadda Allah ta'ala ya saukar da ya saukarwa annabi shi annabi ya karantar da sahabbai amma duk wanda ka jagorance su akan tafarkin da ba na manzan Allah ba sallahu alaihi wasallam kana sani su kuma suka ɗauka akan daidai kake suka ɗauka ba malami irinka ba mai ba su fatawa su yadda sai kai ba wanda suka yadda suka aminta da shi ta fuskar addini sai kai suka dinga binka ka dinga jan su a makance ka ɓatar da su kamar yadda ka ɓata to Allah ta'ala ya ce alabarta maka a gaya ma liyahmilu awzarahum yawmal qiyamah kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm lalle waɗanda suka yi wannan lalle sun mori abin da suka mora na mata'in duniya kila sun mai da addini wata haja da da ita suke ci su sha su tara kuɗaɗe la'alla haka suka ɗauki addini lallai kam sun morewa irin wannan rayuwar a nan duniya amma su sani duk wanda suka ɓatar da shi to za su ɗauki kayansu za kuma su ɗauko nasa kayan ranar tashin alkiyama Allah kiyaye innahu bila shakkin lalle ko shakka babu anna sahabata lalle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal qurunal mufaddalata da karnonin nan karnukan nan guda uku masu falala karnin annabi da sahabbai karnin tabi'ai karnin tabi'ut tabi'in humul ladina alal islami sahihi su ne waɗanda suke kan ingantaccen addini in kana neman musulunci ingantacce gangariya shine addinin sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'ut tabi'in idan kwa nasu ba addini ba ne to har duniya ta nade ba wanda yake addini daidai kuma babu wanda zai yi addini daidai sai wanda addinin sa ya daidai da na sahabbai da wa'annan qurunul mufaddala din a karni ba a taba karni mai falalar nasu ba babu wanda ya taba rabauta da abin da suka rabauta yanzu mu imani labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ji muka yi imani su sun zauna da shi sun gan shi ya san su sun san shi su shine malamin su ba su da wani malami a wajen su suka yi karatu shi ya koyar da su sallah kai sallah ba irin tasu ba to ina ka koyi taka kai azumi ba irin nasu ba to ina ka koyi naka su a wajen mai gidansu suka koya shine annabi sallallahu alaihi wasallam kai a wajen wa ka koya kuma kasaran nasu ba daidai ba ne su da suka koya kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauka ba nasu ne daidai ba sai kai yanzu da ka zo a karnunnuka na ƙarshe ko kai da malaminka ku kaɗai ne kuke addini daidai lalle faljununu fununu hauka ma kala kala an gane ko eh haka mai ta'alimi ya ce ko yawwa haka ya ce an gane ko tamannaita an tumsi faqihan munaziran bi ghairi ana fal jununu fununu eh akwai wanda za ka ganshi da rigarsa fes a mamaukaci ne eh hauka kala kala ne eh a ce addinin sahabbai ba shi bane na gaskiya sai addinin wani a yau to lalle fal jununu fununu waddini sahih addini sahihi shine nasu falam tatrukhum wallahi na'am to fa kaifa tatrukuhum ko fa kaifa tatrukuhum ta yaya zaka bar su wa tadhhabu ila man la yudmanu ka koma bin wanda ba a da aminci annahu ala addini sahih cewa akan addini ingantacce yake wa wala alal haqqi ba a da yaqini ba a da masaniyar akan gaskiya yake sahabban nan sun samu shaida ta qur'ani mun ka karanta da yawa ka saki addininsu ka kama addinin wanda babu aya ko kwaya ɗaya babu wani hadisi ko kwaya ɗaya da ya nuna cewa akan addini ingantacce yake aƙidarsa ingantacciya ce su kam sun samu shaida daga Allah maɗaukakin sarki sun samu shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za ka bar addinin waɗanda suke da shaida addininsu yana da stamfi daga ofishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar nasu addinin ka zo ka rungumi addinin wanda ba a da tabbaci akan addini ma yake shin akan addini ingantacce yake shin akan gaskiya yake ana kokwanto ana kila wakala yanzu ka yadda ka rataye addinin ka a kila wakala shi duk wanda zai zo maka da wata fahimta a yau addinin da ya zo maka da shi kila wakala ne yanzu ka bar tabbas ka koma ka saki reshe ka kama ganye wahaltum hal haqiqatu bil majazi yanzu ga gaskiya karara haƙiƙa ka batta ka kama majaz qawluhu faqalladahum dinahu wastaraha shi yasa shi wanda ya fahimci daidai sai ya biyayya da addininsa sai ya bi su a addinance wasu raha sai ya huta kalladahum ya'ani ittaba'ahum shi yasa wanda ya bi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da magabata na kwarai a addinance ya huta wallazina taba'uhum bi ihsan wa'anda ittaba'uhum suka bi su bi ihsanin da kyautatawa almuradu bi taqalid huna alittiba abinda ake nufi da taqalidanci anan ana nufin alittiba biyayya wa alima anna ad-din inma huwa bi taqalid kuma ya san cewa addinin nan fa ba wani abu bane biyayya ce wa taqalidu biyayya kuma li ashabi muhammadin ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama zakarna kamar yadda muka ambata almuradu bi taqalid abinda ake nufi da taqalidi anan at-taqalidu sahih wato taqalidanci ingantacce wa huwa littiba shine ake nufi da biyayya kama qala yusuf alaihi salam kamar yadda annabi yusuf alaihi salam yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah lalle ni na bar aqida na bar addinin waɗanda ba su yi ba su yin imani da Allah wa hum bil akhirati hum kafiruna kuma su sun kafirce game da lahira wata ba millata aba'i annabi ibrahim ya ce na bi ainihin wato annabi yusuf ka ya ce na bi addinin iyayena ibrahima wa ishaq wa yaqub shine annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub fattiba'u salafi salih huwa alhaq bin magabata na kwarai shine gaskiya duk wanda yake so ya gane akan gaskiya yake tafiya a addini ko ba akan gaskiya yake ba to in yana bin magabata na kwarai to akan addini sahihi yake walaysa fihi lawmun idza taba'ta haula ba ka da wani zargi ko tuhuma in ya zama addininka kana bin wayancan sahabban na farko ne in dai a addinance wayancan na farkon kake koyi da su su kake bi to ba ka da ba ka da makusa babu zargi a kanka innamal lawmu inda zargi yake izatta ba'ata man la yasluhu lil ittiba idan aka fahimci kana bin wanda bai dace ka bi shi ba to shine sai a ce ka amma dai basirarka ta zama ba basira ba amma ka zama baka da fahimta waqtadaita biman la yasluhu lil qudwa aka ga kana kwaikwayon wanda bai dace kai kwaikwayo da shi ba to wannan shine sai ka zama abin zargi gaba ta 99 yake cewa wa man qala lafadhiyun bil qur'ani makhluq fa huwa jahmiyun ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي وهكذا قال أحمد بن أحمد بن حنبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومهدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ imam al-barbahari ya ce wa man qala duk wanda kaji yana cewa lafazi bil qur'ani makhluqun wannan furucin da nake wannan maganar da nake wajen karanta alqur'ani ita maganar halittar ta akai fa huwa jahamiyun to ka sani ya fada aqidar jahamiyanci ya zama ba jahami wanda yace aka ganshi yana karatun alqur'ani yace wannan lafazin da kuka ji ina yi wajen karatun qur'ani to lafazin da nake wajen karanta alkur'ani halittarsa aka yi makhaluki ne to in bai sani ba ya fada jahamiyanci wa man sakata wanda kuma yayi shiru falam yaqul makhluqun aw ghairu makhluqin shi bai ce makhlu abun halitta bane bai ce ba abun halitta bane fa huwa jahamiyun shi ma dai ba cinya ba kafa baya shi ma ba jahami wanda aka ce wai kai mai ka fahimta mecece akida kada game da alkur'ani shin ka yadda alkur'ani zancen Allah ne ko kuma halitta ne na Allah sai ce a ni ba zan ce halittar Allah ba ne ba zan ce zancen Allah ba ne shi ma ba jihame ne wanda ya ce alkur'ani makhaluki ne ba jihame mabiyin jahan bin safwan ne wanda mun karanta kuma zai sake kawo mana shi a nan gaba kaɗan wa hakaza qala ahmad bin hanbal haka wanda ya ce shi a'a shi ba zai ce alkur'ani makaluki bane bai zai ce kuma ba makaluki bane shi ma fa huwa jahamiyun shi ma ba jahami wa qala ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal shi ya faɗi haka wa hakaza qala ahmad bin hanbal haka imam bin ahmad bin hanbal ya faɗa wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan al'ummarsa yace innahu yanda al'amarin yake yanda sha'anin yake man ya minkum duk wanda Allah ya masa tsawon rai ya rayu a cikinku ba'adi bayana fa sayara ikhtilafan kathira zai ga rikici da sabani a addini mai yawa annabi ya gaya maka cewa bayan ya bar duniya akwai waɗanda dama saboda wahayi yana sauka suna nan sun shigo addini da niyyar bata addini amma lokacin ana saukar da wahayi ba dama da mutum ya zo da wata da sisa sai Allah ta'ala ya saukar ya turo mala'ika jibrilu da aya sai a toni a sirinsa annabi yana barin duniya to sai ya zamto gwargwadon yadda ka rike ƙur'ani da sunna gwargwadon yadda za ka tsira daga fitintunin zamani annabi ya ce duk wanda ya rayu bayana to zai ga fitintunu masu yawa duk wanda ya rayu bayana zai ga saɓani mai yawa to annabi ya tafi bai ba mu maganin wannan saɓanin ba sai ce fa iyyakum wa muhdathatil umur ina yi muku kashedi ina yi muku jan kunne a hirɗinku wa muhdathatil umuri da sababbin al'amura a addini kaga ga wani abu ga wata ibada ga wani addini annabi bai zo da shi ba sahabbai ba san shi ba manyan malaman shari'a limaman shari'a duk ba san shi ba kuma gashi an zo da shi a matsayin addini to shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kan kan ya bar duniya ya ce za a samu irin waɗannan masu yin batanci ga addini kuma ya ce in sun zo a hirɗinku duk wanda bai zo muku da qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata ba ku kiyaye shi annabi ya ce ku kiyaye fararren al'amura fa inna ha dalala dan bata ne wa alaikum bi sunnati ku kankame sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnar kalli da sunnar khalifofi na shiryayyu al mahdiyina wato masu shiryarwa wa addu alaiha bin nawajis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rike ta gam da hakoranku ku cije ta da hakoranku kar a kwace muku ita wannan hadisin mun karanta shi a baya ba sau ɗaya ba ba su biyu mala ya sha kawo mana shi wajen mahimmancin riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan kan mutum ya halaka da kuma ainihin wato nisantar bid'o'i da kirkirarrun al'amura a addini za mu tashi akan sharhin da Sheikh Fawzanul Fawzan zai yi mana insha Allah a karkashin wannan gaba abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin